الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم منا أكو ذوات الرجب a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1445 muna kuma goma sha hudu goma sha biyar a watan daya shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana haduwa a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kare shi da lafiya da imani a ci gaba da karanta littafin ad-durusul muhimma li'ammatil umma na babban malami الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز ايو الشافي زامو تاشي akan darasi na biyar al-ihsan a jiran jiyar karatuttukan mu kuma cikin littafin shine zaman mu na 14 kamar yadda aka an karar da ni darasi na biyar a littafin shine a shafi na 12 inda kai tsaye malam yace al-ihsan abinda za a yi karatu a kansa a yau shine al-ihsan al-ihsan kuma ya biyo bayan rabe-raben shirka da malami ya yi baratun tauhidi da rabe-raben tauhidi ya kuma raben shirka ya raba ta gida uku a shirkul akbar a shirkul asgar kuma a shirkul kafi wasu malaman kuma suka ce za a raba ta gida biyu ne kawai a shirkul akbar wa shirkul asgar shirkul kafi za a iya samunta a cikin babbar shirka kuma za a iya samunta a karamar shirka ya ba mu misalin kowace yadda ake samun a shirkul kafi a cikin babbar shirka ce kamar shirkar da munafikai suke yi wannan suna koye arnanci a zukatansu su bayyana musulunci a zahiri to bayan bayanin tauhidi da rabe-raben shirka da malam yayi can baya in ba a manta ba mun rago arkanul iman dama yayi musulunci imani ya kuma zai magana akan ihsan kuma inda zamu koma karatun al-arba'un an-nawawiyya mun samu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan jibrilu ne yazo ya sanar da ku addinin ku menene addinin musulunci imani ihsani da haka a karatuttukan mun ji menene musulunci mun ji menene imani malam yayi babban bayanin rukunin imani wanda shine abin da ya kwashe mu akan magana akan tauhidi da rabe-raben shirka yau kuma sai ce menene ihsan ba za ka bada ta'arifin ihsan ba sama da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ga ma'anar shi yace menene ihsan sai yace rukunin ihsan rukunin ihsan هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك شيني كبوتا مع الله تمكر كنا جنين الله فإن لم تكن تراه إن كيباكا جنيش فإنه يراك shi Allah madaukakin sarkin yana ganin ka wanda yake kololuwar matsayin da mutum zai kai a imani in dai ka kai kololuwa to duk ibadar da za ka yi kai ta tamkar Allah na ganin ka in ba ka da wannan a zuciyarka to ka yarda Allah kuma shi yana ganin ka in ba za ka iya hango girman Allah da matsayinsa ba da alfarmashi lokacin da kake yi to kuma ka yarda Allah yana ganin ka a dunkule in ka kalli ihsan abin da yake da bukata shine zaman to akwai kunya tsakaninka da Allah madaukakin sarki an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka me ake da bukata a dasa maka jin kunyar ubangijinka da ganin girman shi a duk inda take ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa in har mutum baya jin kunya idza lam tastahi fasna ma shi'ta inda har ba za ka ji kunya ba ba za ka ga girman ubangiji ba ba za ka ga nauyin idanun abokan zamantakewar ka ba fasna ma shi'ta kai duk abin da kake so da haka wannan ihsan yana nufin ya zama to kana da kunyar ubangijinka duk abin da za ka yi Allah madaukakin sarki kana kaddara shi gashi kana ganin shi in wannan matsayin bai samu a zuciyarka ba to kada ka taba mantawa ko da na sakan ɗaya ne shi ɗin Allah yana ganin ka to duk wanda aka samu ba za a samu kuskure ba yasa malamai suka ce a musulunci martaba hudu ce martaba ta farko shine mutum yana matsayin musulmi matsala ta biyu ko martaba ta biyu shine bayan ya yi musulunci to imani ya zauna a zuciyarsa sai a kira shi mumini idan an gama wannan shine mutum ya kai matsayin muhsini matsayin muhsini shi kuma aka ce daraja biyu ce daraja ta farko shine wanda yadda Allah yana ganin shi daraja ta ƙarshe ita ce kamar kai din ganin Allah kake wanda ita ce kololuwar matakin da mai musulunci zai samu a cikin rayuwar shi ta musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace to inda zamu kalli wannan faqadar duk mu'amalarka ta duniya ya kake mu'amalantar mutane a wannan babin in ka ga yadda kake mu'amalantar mutane to ka mu'amalanci Allah sama da wannan mu'amala shine abin da ake da bukata yanzu ɗayan mu idan aka ce yana da tattaunawa da wani mutum mai alfarma mai daraja alfarma ta bangaren sarauta ko ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren matsayi wani irin shimfi ake yi wani yaban labari mana na za ka yi shiri ko ya shirin kirkin yake a ya fara magana kuma ka haƙuri na e misali zai za ka man kawai na yanzu za ka je ɗaro na rigar to yi tsakanin kere in ka ce za ka sa manyan kaya to yan ɗauka wannan arewa ta mutunci ba ce ba kuma ga ka a samu na biyu a in za ka gaishe ai ta fi ka ta hinci kuna za a fara magana cikin kafin ka gaishe ya za a yi shi ne ma da ya fara magana da bukatar a kimsa ko watakila ɗauki wanka watakila a ɗauki ado ado kuma shi ne ba za ka fita daga da'irar al'ummar da kake rayuwa a cikinsa ba in mutumin da za a gan shi mai girma da daraja to kakan je masa a siffar da a al'ummarka za a ganka a matsayin mutumin arziki ko dai a ganka da babbar riga ko a ganka da doguwar riga ko a ganka da kufta ko a ganka da zuleka kanka da hula wannan tafi shigar da ake gani in an ganka ba za a maka fahimci ba ko to idan za ka ga Allah za ka ga wani mai girma da wannan daraja to idan za ka ga Ubangijin kafa Allah na da bukatar sama da wannan ko wani bane zai gaya maka kai ne za ka gaya wa kanka tunda ina masarakuna da shugabanni haka to ai fa Allah ya kamata in bashi wannan matsayin ko da haɗuwa da shi sama da yadda nake haɗuwa ne da waɗannan mutanen musamman kuma ya ƙara maka da cewa allazina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tusrifu ya kuma su imani ku ci ado a lokacin kowace sallah masjid ana malamai suka ce as-salatu to kowace sallah Allah ce ku ci ado to yadda kalla a al'adance ina rinta ba ado zan yi kwalliya idan wani babban mutum zai gani duk wani babban mutum da za ka gani bai kai a kwatanta shi da Allah madaukakin sarki ba tunanin mu a kwatanta to cin zarafi ne ga Allah madaukakin sarki ashe kenan ba zan yi wani abu da ya fita daga al'adar mu ba inda wani zai shigo masallaci da askin arna kansa dum kasa ya sassake shi gahin ya tafi yana karnin fenti da ya sa a kan shi in ka baka masa magana ce to wai haramta muna da faɗin wannan ko to amma da Allah ce gwamna zai gan shi sai ga ba kuma ya ɗauko hular sanyi ya sa a kan shi ko ya ɗauko zanna ya rufe wannan gashi so a hei a babin ihsani ko da Allah ba magana zai mana ba ko ni ba zai mana ba ashe idan za mu ji kunyar shi wa gabanni ya kamata a ce Allah an ji kunyar shi sama da haka a irin wannan gurin in ba za ka iya wajen mai martaba da kanka da funk ba ko ka je wajen gwamna ko ka je wajen shugaban kasa ashe Allah garin da za a yi sama da wannan yake yadda ka san sai ka tsabtace jikinka shi yasa Allah bai taba kiranka ba sai kana da tsabta yace maka ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا Allah ce in kun tashi za ku yi sallah ku wanke fuskokinku da hannayenku ku shafe kanku wansa wa arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke kafafuwanku zuwa idan sawu sai ce in kuna cikin halin janaba mutun ya mu'amalanci iyalansa sai ce fastaghfaru ku yi wanka ashe kenan Allah bai yadda ba a zo masa kata-kata yadda ba ka zuwa wajen shi wa gabanin ka kata-kata Allah bai zo ya zo masa kata-kata ba duk da hakan yana maimaituwa sau biyar a kowace rana wannan yake nuna mana kenan ihsani a kowane babin ibada a gare shi kuma ya ga mana wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinina ku kyautata kowane aiki Allah madaukakin sarki na san masu kyautata aiki in azumi ne ka kyautata shi Allah bai ganin ka mutane ba sa ganin ka abokanka ba sa ganin ka zaka iya shiga daki zaka iya barin garinku amma ka rike yunwa ka rike kishirwa ka rike sha'awa tun daga hudowar rana har faduwar alfijir sai aka hana ka wasu kananan ayyuka aka ce suna lalata azumi rike su ka kiyi wani da daga cikin babin ihsani a cikin azuminka kada ka dauki karta kada ka dauki lido kada ka dauki wat kada ka rike waya tun daga hudowar alfijir har faduwar rana darasan da ake da bukata a cikin azumi babu kaya kuma zan ajiye su wanda ihsani ne yake maka aiki a nan gurin ma wanda zai zo tsanar da kai in ka shiga daki ka kwanta ka dauki wayar ka tun daga karfe 8 na safe har karfe 1 na azhar ba wanda zai iya sani tun daga azhar har asar ba wanda zai sani amma za ka yi ta ajiye ta ajiye ka ka lizinci azkar ka lizinci cikin jini ka lizinci karanta qur'ani wannan ihsanin da ake da bukata ne a zuciyarka domin ka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in ba ka ganin Allah to Allah yana ganin ka yadda za ka ji kunyar mutane ba za ka aikata aikin ayyuka ba to ka ji tsoron Allah maɗaukacin sarki ka ji kunyarsa wani hin ake kira ihsani kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay shi wani ihsani akan komai Allah ya wajabta shi ba ba abinda Allah bai sa ihsani akan shi ba shi yasa ya ba ka mafi munin abubuwa da suke faruwa a duniya mafi muninsa shi ne raba mutum da rayuwarsa ko raba abu da rayuwarshi in ɗan adam ne alkitla in dabbobi ne azabha sai ta fa idza qataltum fa ahsinu alkitla wa idza zabahatum fa ahsinu zibha in kashewa za ku yi ku kyautata kashe idan yanka za ku yi ku kyautata yanka wannan shine karshen abin da yake faruwa a duniya raba rayuwa to Allah ba so a yi ta'addanci in za ka kashe mutum kada kai abin da kidnappers suke yi a karya hannu a karya kafa a watsar da mutum ba abinci ba abin sha ba tsarki ba tsafta ya yi kwana da kwanaki ana gana masa azaba musulunci bai yadda da wannan ba wani yana abin da ake kira al-musla musulunci bai yadda da wannan ba in kashe mutum za ka yi ka kashe shi ruwan sanyi kai mun nemi kuɗi a gidanku an ki kawowa kashe kaza mai kawai ta bude fuk shi kenan an gama amma ka karya kafar mutum ka rika fama ta kullum da safe wannan musulaci wulakanta gawa ce ko wulakanta mutuwa Allah madaukakin sarki ya hana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo yakin Uhud Hindu bintu Utba ta ba da kwangila a kashe bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hamza ibn Abdul Muttalib da aka kashe ta sa aka farka kirji shi aka dauko masa hantarta hantar saboda tafinci aka mata tamaka hantar saboda ta huce kisan da yawa babbanta da mijinta da wai a yakin badar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gani wannan wai babban shi ne yayi imani ya bashi kariya kuma aka kashe shi yace na rantse da Allah idan Allah ya sake hada mu da su sai na fatattala mutum 70 akai alƙawari da aka jima sai yace kuma Allah ya hana kada kowa ya fatattala gaya in na kama su zan gana musu kisa amma ba fatattala ba kaga kenan koda ina da gilli an mu musulunci ya hana saboda mai gurin yana da bukatar ihsani kuma da karshe Allah ba daukacin sarki ya mayi umarni la salaka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun an samu su daga cikin su sun musulunta har ma wanda ya kashe Hamza ibn Abdul Muttalib ya tuba ila al-wahshi ya tuba amma da ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya durkusa ya gaya mashi manzan Allah na karɓi musulunci manzan Allah ya kauda masa kai ya ce inis ta ba'ata Allah turiya ne waje haka abadan auka matsala sallallahu Alaihi wasallam in za ka yi zakar mu sake haɗa ido da kai har abada ba musuluncin sa bane bai ba ba ba akar musuluncin shi bane amma an taba wa manzan Allah wani mutum da ya fi ƙarfin amaye masa gurbinsa a wajen manzan Allah kuma in ganka wanda ka kashe ne shi yace in zaka iya karma sake hada ido da ka nemo wani guri ka tafi can kai musuluncinka ni kuma ka hutar da ni ganinka kai ma yanzu a samu wani ya ce ya kashe mahaifinka ka je kotu za a ɗauki fansa sai wani uwanka ya ce min ya ce to ba za a kashe shi ba fa in dai ku ashirin ne kuke bin jini ɗaya ya ce ya yafe ba saura ya tara ba to a dalilin wannan ɗayan a shari'ar musulunci ba za a kashe shi ba to ku sha tara in kuka gan shi za ku manta taban ko ba za ku manta ba ba za a manta ba to da aka yafe masa in sun samu ne in kuna rayuwa a gumal to ya koma lagos ya zama a ji maganin fitina in ba ku gan shi ba magana ta wuce amma ran da kuka gan shi zafin abin zai dawo cikin zuciyarku to maza Allah baya so yake kallon wani mai imani mai musulunci kuma yana jin zafin sa a rai sai ce idan za ka iya kada ka sake nuna mu fuskar ka har abada yayi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ya musulunta dole bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah in rayuwar shi ikari bai sake nuna masa fuskar shi ba aka zo yakin na ridda da masu hana zakka yace to Allah yadda ka bani dama na kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin gwarzon komanda da yake kimtsa sagun musulmi Allah ka bani dama in kashe wannan kasurgumin mai yaki da kuma abin da addini ya karanta shine musallamatul kazzab yadda ya sanda Hamza da irin mashin da ya sande shi haka ya sanda musallama har ya samu damar da ya dirka masa maginsa a kirji ya faɗi matacce ya zo girgiza yadda ya girgiza a hanzu haka ya girgiza ya cire ya ɗaga bashin sama ya ce Allah ina roƙonka yadda ka sa aka ga bakina a lokacin da na kashe Hamza Allah ka sa wannan ya kankare wancan laifin da na aikata a baya lokacin da aikata a baya a matsayin arme ya aikata shi a matsayin ba musulmi ba a matsayin bawa wannan kuma a matsayin ɗa musulmi mai cikakken inci ya aikata kuma duk da an ce al-islamu ya jubbu ma qawlan qablahu amma har yanzu a ransa yana zargin kansa saboda wanda aka wa famin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma famin da za a wa manzan Allah ba irin famin da za a yi mana bane yace Allah ina roƙonka Allah ka sa wannan ta kankare wacce to kaga a kisa musulunci yace maka in zaka yi kisa ka kyautata in zaka yanka ka kyautata yasa ko ragon layya ne za ka ga in aka ce rayya ta rage kwana biyu uku za ga ana kawa ka wukoki ana gyara su ana kaifafa su saboda inda a yanka rago ana ɗorawa ya wuce fiyat fiyat fiyat in kuma kana da yasa karɓi ta mahaucin biyar da kawo kawukar ka bata kai ta mahauci kaifi ta ka idan za ka jirga sau uku ta mahauci sau ɗaya ko biyu an gama to ka karɓi ta haka kawai shi waki shi kenan an gama allahumma haza minka wa ilaika allahumma anni wa an ahli baiti ko wani allah nawa ne allah ka amsa mu Allah dama naka ne kuma kai ka bani Allah kuma gare shi nake mai data da haka a yanka ana son ihsani a kisa ana son ihsani to in ana son wannan dukkan ayyukan ibadar da zamu wa Allah ashe ana bukatar ihsani da haka makasudin da malam ya kawo wannan a cikin ad-durusul muhimma shine mu lizumta wa kanmu duk abin da zamu mu yi kokarin jin kunyar Allah madaukakin sarki a cikin wannan aiki mu yi kokarin ganin girman Allah kada Allah ya tambaye mu wani abu a cikin aikin mu kasa ba mu Allah madaukakin sarki amsa a ciki wannan ya hada da shigar mu ya hada da adam mu ya hada da gyaran jikin mu ya hada da zamantakewar mu gidajen mu tsarin gidajen mu kwanciyar mu ibadun mu komai musulunci ake da bukata a ciki kada a ga gangan jikinka a ce me yasa haka kada ka zo ka zo a cikin jama'an ka daga hamasarka kawai ake ganin wani jan abu yana fitowa da ƙarni da jibi wannan ba musulunci ba ne ba saboda manzan Allah ya yi hani a kan hakan akwai mutumin da in ka tambaye tun da yake a rayuwarsa bai taɓa tsige gashin hamatar shi ba in ya ɗaga haɗe ga kamar budu wala da gaske nake akwai wanda suke ganin su hakan ma alama ce wata ‘yan mazantaka su namiji ne yadda za a tuya yake wari shi ma haka yake wari ina ganin wani wani ita cutar mazantaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga al-istihdat yake gyaran mara wa natul ibbi al-khitan abu na farko ya faɗa yace shayi wal istihdat da gyaran mara ina halqul istihdat ko halqul ana wa natul ibbi da tsige gashin mara wa ƙasu shari da tsantsa da rage gashin ganin baki wata kalimul azfar ya kuma yanke farata ya ce min alfifara ko sunanul fitra yana daga cikin sunnar da dukkanin annabawa suka rayu a kanta sai ce Allah na turuka zalika aksara min arba'i na laila ya ce kada mu kuskura mu tsallake wannan sama da kwana arba'in in dai mutum yana amsa sunan musulunci ba a so ya yi kwana arba'in bai yanke faratan shi ba bai aka so ya yi kwana arba'in bai taɓa hamatarsa ba ba a so ya yi kwana arba'in bai taɓa mara shi ba ba a so a wuce kwana arba'in bai kuma ya rage mana gashin baki farce mara hamata sai kuma shayi shi shayi sau ake yin shi waɗansu abubuwan da ake maimaita su ne aka sai kar a wuce sama da kwana arba'in ba a maimaita su ba shayi ya danganta da al'adar mutanen guri akwai wanda suke al'adarsu ran da yaro ya cika kwana bakwai a ran nan ake musu gyara in mata ne a ran nan ake musu shayi idan yan maza ne wasu kuma sai lokacin da yaro cika shekara bakwai a lokacin ake musu wannan abubuwan ya danganta da al'ada shi dai shayi ana yin sa sau daya ba a maimaita ba da ana maimaita da an sha dambe in an yi sau ɗaya shi an kare to in aka wa yaro sau ɗaya an gama waɗannan abubuwan ba a so a wuce kwana arba'in ashe kenan hatta a cikin jikinmu ana da buƙatar wannan ihsani din ihsani shine kar mu bar wani datti a cikin mu sama da kwana 40 in ka daga hamata kar a ji karni kada maranka ka zamanto babu can gari a wajen iyalanka kada a ga faratanka sun yi zako zako sun yi bakin irin musamman idan ake cin abinci da hannu idan farkanka ya yi zako zako da baki a ciki kuma ka zuba hannunka a kwano kafin ku kare cin abinci ko wannan dattin babu ina ya tafi ana cikin kwano ka ci wani wani ya suɗe wani saboda zafin abinci babu adalci a ciki musamman idan tsayayya kuke sai sa wani lokacin cin abinci cikin jama'a da cokali kuma kowa cokalin da nasa ya fi tsafta ya fi kusa da tsafta saboda kowa gobar hannunsa daban ci musamman idan abincin ba wanda yake da kararren abinci ba ne abincin larabawa ya fi namu wajen daɗin ciyayya gurasa ce in ka sa ɗan yatsanka uku ya ka riƙa rigarsa kowai na ce in ka sa ka ɗauke taka ko doya da ɗankwai in ka ɗauko taka ka ɗauko taka amma su ka yanka ka lima a miya wallahi da ɗan damuwa dai ko kada za a mutane tsantsanin junan mu ko amma dai haka idan Allah ya kaddara kenan fara ta mu a yanke suke hannunmu a wanke ke irin al'adar bahaushe ni na san bahaushe idan ana koma yaro cin abinci a gidansu tun yana ake ta je ka wanko hannunka sai an je an wanke masa hannu an tabbatar ya tsabtaka ya ake to kuma ya sa a cikin abinci yasa za ka ga tarbiyar bahaushe wallahi kusan tarbiya 90 cikin 100 in bata zama 100 cikin 100 ba tarbiya ce ta musulunci je ka kai guda badanka ga wani yaro kanan babanka ne je ya gaida shi kai baka gaida mutane baka yin sallama za ga cin yaro yana kanana ake dora su akan wasu abubuwa na musulunci da musulunci yana da bukatar harkar duka gangan jikinmu a gani da fasta tufafinmu ana bukatar ihsani shi yasa manzon Allah ya hana mutum ya take tufafin shi ya take rigarsa yace ma asfala min al-ka'abaini min al-izari fa huwa fi an-nari duk abin da ya wuce idan sawu na kwarjallan mutum matsawar yayi ne ko yara da girman kai da isa manzo Allah ya ce wannan yankin za a yanke ne a sa mai a cikin wuta sai a dasa masa daidai daga inda wandan ya karu zuwa ƙasa to sai a sa mai a wuta sai a tara masa a jikinsa kafin a kare tsayuwar filin alkiyama Allah ya tsare ki kaga hatta a tufafi to in kai haka za ga tufafin ka yafi zama da tsafta da Allah idan tele maka kuskure ya kara maka inci biyu a wandan ka za ga kafin ka sille duk ka tattake ƙasa ya yi baki ya nan bashi nisa umar ɗan kafabi yana kwanciyar rahin lafiya kai ga wani yaro ya shigo ziyararsa ya ɗaga kai ya kalli hife ce masa ya gulam irfa a saubar ɗan ɗaga tufafinka fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik in ka ɗaga tufafinka ya fi zama kusanci da biyayyar ubangijinka kuma ya fi tsafta ga tufafinka kaga kenan ne hatta a sa tufafinmu ana buƙatar ihsani riga ce wando ne ana bukatar ihsani duk mu'amala ba wacce ba a bari ba shi sa musulunci ne da ya ga mana ga yadda za mu yi ta hatta masu aure sai da aka ce a samu ihsani fa in shirkum Allah ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum in ba ku da adalci ku auri mata ɗaya ɗaya ya fi muku idan ɗayar ma ba za ku iya ba aka ce ku auri baiwa zalika adana Allah ta'ulu auren mace ɗaya ko auren ku yanga ya fi sawa mutum kar ya tara iyali in ka san baka da adalci to kar ka tara iyali in ka san baka da hali kar ka tara iyali shine adana Allah ta'ulu amma ba za ka auri uku ba ka auri hudu ka auri bakwai kuma ka ce ba za ka tare ade ba ka yi ba amma an ka samu ɗaya ita ma ba kurkura ba insha Allah sai ga abubuwan sun tafi yadda ya kamata Allah madaukakin sarki ya samu dace misali ne dai na bada duk cikin rayuwa da ka dauka akwai ihsani kyautatawa kuma ana da buƙatar ka ga nauyin ubangijinka ka ga kunyarsa a daidai wannan lokacin sai ma ne ta azarsu sadis shurutus salah darasi na shida shine sharuɗan sallah yanzu ya gama mana akan rukunan imani a rukunan imani sai dauki wanda yafi kowanne muhimmanci shine imani da Allah da manzon shi sai kuma musulunci sai dauko maka menene yafi komai a cikin musulunci ita ce sallah ko in ka dauki musulunci shahadatu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah me yake biyo masa sai ce sallah yanzu sai fara maka bayani akan sallah yanzu ita sallah me ake da bukata akan sallah yace ana da bukatar sharafi mun sha bada ma'anar menene sharafi ko menene sharafi ma la yatimmu alwajibu illa bihi na'am na gane larabci na kawai ma'alif sai na ji kamar ban yadda ba ma la yatimul wajibu illa bihi yana cewa wai abin da aikin da shari'a ta wajabta maka baya cika sai da shi shine sharadi kamar ban dan karba bane ba bai kai ba aqallu kamar sadaki ne a yanzu ka bada 50 ana da bukatar tukun 13 ko to haka ta alifin ka yazo har mata sun yi ɗungushe sun ce wai tamanin ne sun zar abu ba tamanin ba ne sittin da biyu ne da ɗari biyar na kuma ne shar'i na'am to kana daidai da malam kenan ma la yatimul wajibu illa bihi wa laysa bi ruknan ko wa laysa bi ruknin ko na'am kai ma dai bai kai ba aqallu sadat kamar a ce dokoki ko ka'idoji to mai doka mai ka'ida law ko act ko na'am iko muna magana ne akan condition ina sharadi ai ko condition menene sharadi kai dai ina akramu mun wa alaikum assalam duk abin da za a yi dole na da sharuɗansa na na'am har yanzu ka tantance kake mana na'am duk abin da idan babu shi aikin ba zai tabbata ba kai ma dai bai kai ba a kallo sadar na'am alaikumun salam na'am sakamako guda biyu man gane ba so ka karbe ni malam kabiru ya karbe ka to na'am kafin mu sani sai raɗe ya ƙara a kan abin da ya faɗa sharaɗi shi ne abin da idan babu shi aikin ba zai iyo ba kuma zuwansa baya nufi dole aikin sai ya faru haka kace to me za a ƙara kuma so sharaɗi kamar yadda mal azrafi ya faɗa duk wani aiki da za a yana da buƙatar sharaɗi amma me ake nufi in ka ji malamai sun ce maka sharaɗi wani abu ne da dole sai an samar da shi abin da ake magana a kansa zai cika amma kuma ba liƙe ke da abin da ake maganar a kan shi ba ko mene ne in an ce maka sharaɗi ana nufi idan babu wannan abin wanda aka ce maka sharaɗi ne to abin da ake magana a kan shi babu shi ya rushe ba dole ba ne don an same shi sai an samar da abin da ake magana a kan shi kuma ba a tare ke da abin da ake maganar a kan shi ba har yanzu gwaru-gwaru yake yi ko? eh dama shi ne karatu in yi higa cikin usulu ko higa cikin kawai da kwatanci ake gane shi yasa ba kowa ke fahimta shi ba abin da nake so dai a rike kalmomi guda biyu duk lokacin da ka an ce maka sharadi to ana nufin wannan abin dole ne kuma sai an same shi duk abin da ake magana a kansa zai cika abin da yasa ba a bada abu ɗaya ne duk aikin izini yana da bukatar sharafi kama alwala kama sallah kama azumi kama zakka kama aikin haji kama aure kama gini kama shiga gidan kama haji ba wani aiki da bai bukatar sharafi so kenan kowane abu sharadin sa daban ne kenan yasa aka ce to in aka ce sharadi abin da yake zama dole a cikin abin da ake magana a kan shi amma ba mandaba yake cikin wannan abin za ka iya raba shi da abin da ake magana a kan shi yanzu mu ɗauki sallah sai ce shuruɗin salati sharuɗin sallah mana ana buƙatar waɗansu abubuwa da dole sai suna nan sallah za ta yi amma ba amanni suke ba cikin sallah don mai saurin ganewa daga ina sallah take fara daga ina sallah take karewa sallah tana farawa daga kabbarar harama ta kare daga sallama so duk wani abu da ka san dole sai ka yi shi sallah za ta cika amma baya tsakanin kabbarar harama da sallama to wannan abin sharafi ne tun da aminiya da sallah tana fara na idan na ce allahu akbar bayan an tada ikama ko to duk abin da bai zo ba tsakanin kabbarar harama da faɗin assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah kuma dole sai nayi sallah ta za ta karbu to wani abin sharafi ne yanzu ba ta kare jinin haila sai ta ga ana sallar isha'i da gudu ta fara hijabin da ya taho masallaci ta ce Allahu akbar sallar ta kai ko bata yi ba me yasa bata yi ba saboda mai ba ta da tsarki to kenan tsarki sarbi ne saboda baya tsakanin kabbarar harama da sallama wannan ga kamar yadda kwatantan da zan mana dangane da sharadi ko to malam sai ce shurutus salati sharutun sallah shurutus salati sharutan da ake da bukata dole sai an samar da su kafin sallah ta samu amma ba cikin sallah suke ba yace abu ne guda tara al-islamu musulunci idan muka zo sallar magariba john muna mitin sai muka ce bara mu tahi sallah sai ce bara in taya ku shi ma sai zo alwala ce Allahu akbar idan muka yi sallar isha za a rubuta jan yayi sallar isha za a rubuta saboda me saboda ba musulmi bane akwai sharadin musulunci da bai cika ba amma da a yanzu yace na musulunta muka yi sallar isha'i za a rubuta masa sallar isha'i da haka babu yadda za a yi mutum ya yi musulunci a yi sallah a karɓa har sai idan yana matsayin mai matsayin musulmi sai aka ce wal aqlu da hankali sharadi ne ba a sallah sai mutum yana da hankali mahaukaci idan ya sallar isha an karɓa ko ba karɓa ba ko mukaddara ta yi daidai yana cikin hauka ya higo masallaci kamar da ake bada labari a kasashen larabawa aka yi ta jirar limami bai zo shi ba aka yi ta jujjuya idanu babu liman sai ce bara muku hudu ba aka sai bismillah kawai haka mun bari yana hawa mumbari yace ibadallah inna allaha khalaqakum ithnay ko yace ko bayan Allah haka gida bi Allah madaukakin sarki ya halitta ku na manta da larabcin yake a cikin larabcin yace wa qasamakum ithnay ya raba ku gida biyu kashi na farko yace mawadata kashi na biyu matsiyata yayi masu kudi dan su gode yayi matsiyata dan su yi hakuri masu kudin kun ki godewa matsiyatan kun ki hakuri ya ce ƙumu la'anakumullahu eh ku tashi ne sallah Allah sai mai muku albarka kaga tun daga nan tun daga nan da suka ba ma hukaci da musu hudu ba tun daga nan suka samu matsala to idan ya fice kuma yin sallar haɗe ko da ya karanta fatiha daidai ya yi ruku'u daidai ya yi sujada daidai har aka ji assalamu alaikum sallar juma'a sau bata yi ba saboda mai mahaukaci suka ba waye musu sallah shi musulunci ba doron aikin yake kallo ba inda doron aikin yake kallo da da arne ma yi sallah da an ba shi lada da haka to dan mahaukaci ya yi sallah ka ganta daidai da daidai to ba a karɓe ta ba ko manzo Allah ma ya faɗa rufi alqalamu an salati mutane uku an ɗauke musu alkalami ba a rubutawa yace wa anil majnuni hatta yastafiqa da mahaukaci ba a rubuta masa komai sai ran da ya warke sai kuka bu mahaukaci ya ja ku sallah dukan ku mahaukata ne ko aka zo tasha sai kuka ba mahaukaci ya ja mota ko kun sauka lafiya sunan ku mahaukata kuma haka bane ba amma da aka baka sai ka zo ayi wata irin ta cewa wallahi mahaukaci ne zamu sai amma kuma mahaukaci ne haka ya kamata a faɗa to yasa aka ce sharadin sallah sallah ba ta cika sai idan ne hankali ne ya zata to amma haka sun kaga ina ake samun hankali a tsakanin kabbara harama da sallama ba nan ake samun sarkali wani abu ne ake da bukata tun kafin kabbara harama wa tamyiz ana da bukatar mutum ya zama to mai iya tantancewa shine tamyiz muna koyawa ƙananan yaran mu sallah amma lokacin za ka yi neman ya ce Allahu akbar ku zai kashe su jada kuma haka ba ake da yaro to dama ta san babu laifi kuma ko an ganta tsariyan tsariyan tsariyan tayi daidai ba ka sallah ba kawai a barmi da yana kwatantawa ana fara kallanta ne a matsayin sallah daga ran da ya kai matsayin balaga to musulunci sharaɗin sallah a gurin sai ne a ce mutum mu mayyazi ne ya san me yake ya san yanzu karatun fatiha yake ya san yanzu ruku'u yake ya san ya dago da zarku ya san sujada zai tafi ya san sujada yake ya san ba a magana a sallah ya san ba a wasa ya san ba a kuka ya san ba a kiran baban shi sai sa wani da an yi ruku'u ya duba ga a kusa ubanka da ke ga kar kar kar kar ya tafi ina ubanka yake amma me san kai dan sun kafarta sallah baya sahu da baban shi ya san in suka haɗu da in suka yi sallama za su haɗu da mahaifin shi amma ga ya fita to baya cikin mumayyazai so wajibi ne sallah ba ta cika ta zaman to cikakken an samu tamyiz sai ce wa raf'ul hadath da dauke hadath idan mutum ya samu kansa cikin hadasi to ba a karɓar sallar sai an dauke wannan hadasi din yasa da muka bada misali da sallar wacce ta kare jinin al'ada kuka ce ba ta yi ba saboda wanda jinin al'ada ya fito mata ta shiga cikin hadasi wanda ya hatusa ya shiga cikin hadasi wanda ya fitsari ya shiga cikin hadis wanda ya bayan gida ya shiga cikin hadisi wanda ya sadu da matar da shi da matar sun shiga cikin hadisi kowanne ba a karɓar sallarsa sai ya ɗauke wannan hadisin mai tusa sai ya sake alwala mai fitsari sai ya yi tsarki ya sake alwala mai bayan gida sai ya wanke bayan gidan ya yi alwala mai al'ada sai ta wanke jinin da gurin da jinin ya fito kuma ta yi wanka wanda ya sadu da matan shi sai ya wanke gurin da janaba ta saba kuma ya yi wanka sannan ya ɗauke mai ya ɗauke hadasinsa so wannan shi ma sharaɗi ne ana wankan janaba da idan an fara sallah ko kafin a fara sallah a fara sallah kafin a fara sallah shi yasa aka ce kana cikin shuruɗu salati wa izalatu najasa da kuma ɗauke najasa sharaɗi ne sallar ka ba ta karɓuwa sai ka ɗauke najasa da kawai ba ka kafarta sallah sai za a kan sallaya da za ka yi sallah yaron ka ya yi tsari me ya kamata ka yi ka fara wanke sallayar ko in dai dole ne a kanta za ka yi sallah to fara zuwa ka zazzage gayan gidan a inda za ka zazzage ka wanke ta sai kuma ka dace shimfiɗa ta kai sallah ba za ka fara ba sai ka ce Allahu akbar ka yi ruku'u ka je sami Allahu liman sai ka ce ai akwai kafi kuma ya ka tafi da gudu ka wanke ka da sallah za ta yi ba za ta yi ba saboda me ita sallah kafin a fara ta ne ake ɗauke najasa ba bayan an fara ta ba so wajibi ne ka an ɗauke najasa wannan najasa a jikinka take ko a rigarka take ko a gurin da za ka yi sallah wa satrul aura da suturta jiki suturta al'aura namiji kada cibiyar shi da gwiwar shi su fito a cikin sallah kuma lalle a kafaɗarsa a samu wani abu a rataye kada lokaci ka samu zanen matarsa ka yi ɗaurin ƙirji in ka yi ɗaurin ƙirji zai zo har gwiwar ka ko ko a ba'azar ka san gargar kamar ta ƙarya Allah wa akubar sami Allah wa liman hamida ku sallah ba za ta yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli yanna ahadukum fi thawb alwahid wa laysa ala atiqihi minhu shay'un aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya kuskure yayi sallah da tufafi kwaya ɗaya tak babu komai a kan kafaɗar shi ya bi kama da ‘yan bori ‘yan bori ne suke ɗaurin ƙirji a yi tsalle a fasa kabewa amma shigar musulunci ana samun wani abu a kan kafaɗa kuma abin da za a samu a kafaɗa ya fi ƙarfin an dawaya sai dai idan babu yadda za a yi saboda samari suna da wani abu ya samu siri kwata ɗin shi sai ya sa kuma ya ɗora an dawaya sai sai masa allahu akbar haka yi magana ta ayya fitar da al'aurarsa da mace aka yi daga cibiyar zuwa gwiwar hannu in aka ce maka kuma yanzu ubanka yana kiran kafa zai je kuma zai je ba ba zai je ba yanzu ya koda sallar ta kuma ya fita daga babin ihsani da muka fara ambatawa a baya so akwai kusurul aura wa dukhulul waqt sharadin cikar sallah shine akwai shigan lokacin wannan sallah yanzu ka ni sallar asubahi yanzu idan mun kare karatu mu ce akara mun kallatin da yau muna tunanin an gaji da yawa akara muka Allah ka haɗe mana isha'i da asuba malam bai haka ko mun faɗa ba ya saurare mu ba saboda me ba a samu a musulunci ba an ce a haɗe sallar isha'i da sallar asuba dole ne ba za a yi sallar asuba ba sai lokacin ta yi ko ka kalla ka ce to ni da ina sa da insha Allah har 2025 ina rayu kuma 2025 ina fa zan tafi tirenin dan sanda a wajen watan Oktoba bara tun kafin mu shiga bariki mu shiga kam bara in tare sallolin na in yi yanzu Allahu akbar Allahu akbar ya kai kace a ina sallah ta 2025 ce za a karba kai ko ta gobe in kai ba za a karbe ta ba dole tana jira kowace sallah lokacin ta yi to daga cikin sharɗan da ake da bukata sallah ta cika akwai shigar lokacin ta wasu take bani mukibla da fuskantar alkibla fuskantar alƙibla sharɗi ne a sallah yanzu da aka zo a yi sallah liman yana zuwa ce mana isawa a tabilu ku daidaita ko ku haɗa kafaɗinku amma lokacin da ke faɗar wannan ya fara sallah idan ya tabbatar min kintsa min juya kuma sai ya juya sai kalli alƙibla ko yanzu juya ya kalli alƙibla ya fara sallah bai fara ba ko ashe juyawa a kalli alƙibla yana farawa ne kafin a fara sallah sai kuma sai Allahu akbar yana mai kallar alƙibla da in kuma za ka yi sallah hajjar ka kalli yamma istawa a ta biyu ka ce Allahu akbar kana kallon mamunka mamunka suna kallon ka tafiya a yi ta iri-iri ta karɓi kuma ta karɓi ba wata karɓi ba dole kafin ka yi kabbarar harama in dai kana tsale to ka jiwa ka kalli alƙibla yasa aka kira ta ne sharaɗi wa niyya sai kuma a samu niyya a wurin malamai niyya tana zuwa ne kafin a fara sallah ba bayan an fara sallah ba za mu yi sallar isha'i bi yanzu mu san sallar isha'i za mu ba sai mun kalli alƙibla ba mun ce Allahu akbar su ku dawo ta sallah zai yi sallar isha'i alhamdulillah ba sai ba saboda dole niyyar tana da bukata kafin a fara sallah mai take kuma niyyar abin da zuciyarka za ta gaya maka yanzu sallah ka za ka zai waɗannan su ne sharaɗan sallah sai yasa in muka koma tarihin da malam kabiru ya bada ya ce mana kuma ba dole ba ne dan an samu sharaɗi sai an samu aiki yanzu duk wani abubuwan da aka lissafa guda tara ba lallai ba ne dan suna na kuma an yi sallah dole yanzu mutum musulmi mai hankali mai tantancewa baya da hadasi babu najasa a jikin shi ya sufurta al'aurata yana da kaya lokacin sallah yayi yana kallon gabas kuma ya san zai sallar isha'i dole ne ya sallar isha'i lokacin ba dole bane ba yanzu da aka fara kiran sallah lokacin sallar isha'i yayi amma dole ne zuwa mutane yi sallah muna da dama tun daga nan har zuwa kafin al'ijir ya fito mai sallah kuma tsadar lokacin ta shine daga nan har zuwa ɗaya bisa ukun dare shi ne ake nufi da cewa dan an samar da sharaɗi kuma ba dole bane sai an yi wannan aiki wa alaikum salam zo na'am na'am shi furta ta ɗin ba a so a tsarin addini to amma su ɗin in ka kula kuma suna furta ta ne kafin su ce Allahu akbar ka gani ni jarin da nake shi ne ba za ka ce ba Allahu akbar sannan ka yi tunanin wace sallah za ka yi sannan ka yi ta hidin ita maka ba ta yi ba amma yanzu na zuwa nake Allahumma inni nawaitu salatul isha'i fardan ko Allahu akbar sai dai a ce mun nayi abin da ba haka ake yi ba amma dai niyyar nayi ta kuma hidda nayi ta sannan ne kabbara harama shine abin da ake nufi dole niyyar ta zo kafin aikin ya fara in shi da aikin ya fara sannan niyyar ta zo to ba sunan sa aiki an gane abin da nake nufi mutum zai fitar zakka ta naira dubu ɗari uku kawai da safe ya ɗauki dubu ɗari uku a gida cikin ajihunsa sai ya fara rabarwa sai da ya rabar da dubu ɗari da saba'in sai ce ah to ai dama zakka ta ma dubu ɗari uku ce shi kenan yanzu wani za a karɓe ta a matsayin zakka ba za a karɓa ba saboda mai wannan niyyar ba ta zakka ba ce shi sa sharaɗi sai an samu niyyar aikin kafin a fara aiki to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillahi rabbil alamin na'am na'am na takarda ta farko ne ne rubuto mahaifiyarsa ba ta da lafiya suna barar addu'a ko ya rubuto yake mahaifiyar shi ce baba ta ce ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya yana da bukatar addu'a to Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya ya yaye mata akwai uba a wajenmu malam Haruna Hashim yana asibiti yasa za mu ga kusan duk karatukan da muke a wani satin babu malamin hukun a tare da mu yana wajen malam yana cikin waɗanda suke jinye shi muna addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya yi masa Allah sa ka zama to fara a wajen shi akwai malama da aka sanar bai da lafiya ko yana nan har ba lafiya ko ta samu sauki yana gida amma da saukin kuma to shi ma malam da sauki jikin shi amma da dukan su muna sa su a cikin addu'a ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya yi musu Allah ka sa ka zama kafara a gare su baki daya mu din Allah ubangiji ya kare mu da lafiya ubangiji ya raya mu akan musulunci ya karbi rayuwar mu cikin musulunci subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Thank you.